wasallam to don haka abinda za mu ce babu wata falala a cikin watan rajab da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in banda ka ɗauke shi a tsaya ɗaya daga cikin watanni masu alhurma ba wani azumi a cikin da ya tabbata ba wani dare a cikin da ya tabbata wanda ake raya shi da sallah da yan bidiya suka kaga duk wannan gaskiya bidiyo'i ne in kai kawai ka sha wahala ba ka da lada sai zunubi babu wani azumi a cikin watan rajab illa azumin litinin da alamis ga wanda ya saba yin su da kuma wanda yake so ya yi da baya yi wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk kowane ranar litinin da ranar alamis zaka yi azumin tatawai da ayyamul bidi ranar sha uku sha hudu sha biyar wanda dan kayan a cikin watan rajab ba baka da laifi amma in dai kace bari kai azumi da sunan azumin tsofaffi wallahi kai aikin banza bid'a ce ba ta da tushe a cikin tarihi musulunci duk da an saba a kasar Hausa ana ta yi iyaye da kakannu amma dole a sanar da mutane cewa ba shi da wani tushe shi yasa babu wata falala da zaka samu ta watan rajab illa a cikin littattafai na bid'a Allah ya kare mu da bid'a Allah ya gara da mu gaskiya ta fito da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka insha Allah za mu ci gaba da karatu mu yau za mu tashi aya ta 60 da nawa 67 67 a cikin suratul baqara Allah ya datar da mu bismillah wa id qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara na'am qalu أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a bani Isra'il ku tuna nemata da ne a gare ku a cikin dai wannan mummunan ɗabi'a taku taƙin gaskiya da ta'addanci ya ƙurani ya tona bani Isra'il asiri sun su da ‘yan ta'adda kuma suna cewa wasu da ‘yan ta'adda duk wani ta'addanci tushen shi zaka ga da bani isra'ila ne amma suna juyarwa zuwa ga al'ummar musulmi a yanzu inda alkur'ani bai zo ba to mun riga mun gane ku ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa idza qala musa li qaumihi ka tuna lokacin da musa ya ga wa mutanen sa bani isra'il ta inna allaha ya'muruku an tazbahu baqara ubangiji ta'ala yana muku umarni akan ku yanka saniya qalu wa tattakizna huzua suka ce ya zaka rika mana izgili ya kai musa qala a'udhu billah annabi Musa alaihi salatu yana neman tsarin Allah an akuna milal jahilin daga yanzu daga cikin jahilai me ya kama gada yanka saniya kuma shine dole sai mun labaranto da kisar yadda take cikin banin Isra'il aka samu wani mutum wanda shi baya aihuwa kuma gashi da tarin kudi akwai wani ɗan uwansa wanda shi ne ya kamata ya ci gadansa to shi kuma sai ya ga tsofan da ya daɗe ya kamata a yi shaɗai ya zo ya ba shi hudu ba tun da ya daɗe ga za ka ci gadon shi kawai ka aika shi lahira shaɗai ya mai kuskuri ma ya ce bayan ma gadon kaka har za ka samu wata diya domin garin nasu da suke raye akwai wani gari kusa da garin kusan rayuwa da irin ta daga ƙauyen ku ga wani ƙauyen can daban ka kashe shi cikin dare ka kai ƙofar wancan garin ka aje yanzu sai ka zo kana neman ina ma'aifinka ma'ana ɗan uwan babanka yake idan baka same shi ba sai ka sa ta giya kaga idan aka tsunto shi a ƙofar wancan garin yanzu ka ce kana tuhumar yan garin da sai sun baka diyya ta ɗan uwan babanka kaga riba bi kenan ko ga ya gaje shi ga kuma a bashi kudin diya shi hallo ya yi kalkila yin sawa gani ya ga kawai shi ya zo mai kudi sai dai aka taunar ta'addanci shi dai aka ta'addancin kuma ya zo yake neman ina dan uwan babansa aka tashi ake ta nema sai aka ji labari ga shi can a kofar wancan garin sau da aka sai ya tuto shi yana tuhumar yan wannan garin su biya shi diyar dan uwan babansa da suka kashe magana duke sa dama ba zancin ake ba ko ya hallake ta halan malage yake gani to nan da aka samu artabun da suka ce ba su yarda ba ake ake kai kawo hal ta kai an ce tunda akwai annabin Allah Musa alaihi salam aje a gurin shi zai raba gardama a wajen raban gardama ne da aka zo ya ce to aje a samo saniya a yanka mun zo neman fatawa gurin ga kuma kace mana mu je yanka saniya lamarin in yanka saniya da ai mai sauki ne wannan ita ce ruwaya ta farko da malamai suka kawo duk kissa ce wanda an samu da cikin bani isra'il ta biyu aka ce shi wannan dattijan shi ne dai daga cikin bani isra'ila ya aihi diya ɗaya mace kaga wacce an ce bai aihu ba ko wannan ɗiyar shi ɗan ɗan uwan nashi wanda shi ya kamata ya ci gada shi in ba ɗiyar sai ya nemi auren ɗiyar kuma tana son shi kuma sai uban ya hana da sai shaidan ya bashi yau kai riba biyu ne dama yi mutu baya da mai gado sai kai sai ita ne yanzu kawai ka kashe shi ma sai ka kwashe diyar kuma ga dukiyar ta zo gidan halan malak tunda ita kadai ba ta iya cin gadon uban ko dole sai an yi zafata da wani daman gado da kobi ne shaidan ya haddasa mishi wannan ya zo aikata aika aika ya kashe hallo da ya je jingina shi zuwa ga wa'incan mutanen yana tuhuma su da diyya ga kuma ya aure diyar shi a tunanin shi ga kuma dukiya gaba ɗaya damar shi da ita ne suke cin gado matarsa ce kuma gado nasu ne a wata kisa ta uku aka ce dai wani ne daga cikin bani isra'ila mai kudi shi kuma bai aihu ba yana da wanshi ko shi wanda ya aihu ɗiya su kaɗai suke iya cin gadonsa su ma shaɗan ya zo ba su hudu ba cewa ya kamata wannan tsoho ya kasa mutuwa kar ku je ma ku haku riga shi ku zo ku kashe shi sai kawai ku mallaki dukiyar damar ku ne magadan shi yanzu idan kun kashe shi ya za ku yi yanzu ku ɗauka ku kai wancan garin a lokacin nan gari duka ana musu ƙofa a rihi da saboda yaƙi haka ake da suka tashi suka je suka ajiye a ƙofar gari na wancan garin bayan sun kashe wannan dattijon tare akwai ruwayi da dama duka dai kisa ta bani isra'il wanda aka ce akwai wanda ba za mu gaskanta ba za mu karyata ba akwai wanda za mu gaskanta saboda ta yi mawafaka da alkur'ani akwai wanda za mu karyata saboda mai alkur'ani ya karyata ta ta wanda sa daga cikin wanda allahu alam bisa hatihim su ma suka aikata wannan aiki suka tuhumi yan wancan garin to an ce matsalar da aka samu su yan wancan gari da suka gawa sai suka ɓoye ta da daddare suka kai ƙofar wancan garin su ba wancan garin da suka bude da sasar gari suka bautar darsu to shi ne faddar atun fiya wai da su je su aje gawar a kowar wannan garin su ma wai su je su aje saboda kowa baya so a tuhume shi da laihin aika-aika don a ce sai ya biya diya akwai wata kisa ma da aka ce shi wannan bawan allah a kisa ta farko wanda shi ne yake iya gadon shi waɗansu fatake ne suka zo 'yan kasuwa sai ya zo gurin ɗan uwan baban ya ce ga wasu fatake sun sabka ina so su ba da kaya amma kai mai kuɗi ne in sun ganka za su amince mini su ba da dukiya kafin su dawo na sai da yahuda riba ta an ba su uwar yanzu mu je in sun ganka a matsayin ka na mai kuɗi sai su bani da suka wuta sun kusa da gurin wancan fatake sai ya kashe sai ya kai ya aje yanzu su za a tuhuma shi ɗan kasuwa su ɗan kasuwa ya ce tsakanin su kila ma ba shi yake bin sun kashe shi to shi yasa lokacin nan su kuma suka ce a su ba su so kashe gardama ta halaka je gurin annabi Musa ko dai yaya ne ne cikin bani Isra'ila dai wani ko waɗansu so kashe wani kuma ake yawo da gawar kowa baya so dauki lahin aka zo gurin annabi Musa alaihi ya raba gardama sai ya ce musu inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara ubangiji na umarnin ku je ku yanka saniya suka ce haba ya Musa al'amarin inda yanka saniya ne aida ya kare yau ne muke cikin halin kauci akan wannan al'amari mun kasa gano bakin zare a tattake zuna huzu'a shin zaka rike mu da izgiri kace mu yanka saniya me magana saniya kuma akan magana ayi kisan kai qala a'udhu billah kada Musa ce ina neman tsarin Allah akan in faɗi abin da Allah bai ce ba in ce Allah ya ce inna Allah ya amurukum lati fa Allah na muku umarni kasan ba wanda yake ce Allah ya ce bai ce ba sai wa sai wa sai jahili don ka jace ai Allah ba ce tashin tayaka in ka ce ai da kuma sai ya tsuru tsuru ce ai dama haka kuke ku buga kaduwa ko sai garzama duk cikin qur'ani ba inda Allah ce tashin tayaka ko akwai so suke wadin wannan kalma jahilai jahili shine zai dauki magana ya danganta ta zuwa ga Allah kuma ba ta da alaka da Allah shi yasa annabi Musa da yace inna Allaha lalle kusan Allah ya amurukum yana muku umarni an tazbahu baqara ku yanka sariya akan abin da zai warware wannan matsala suka ce a tattake zuna huzu a kuma izgili kake mana Musa a yanka sariya kuma wata irin magana ce yace Allah wani ce muku a'udhu billah ina neman tsarin Allah an akuna minal jahilin daga yanzu daga cikin wanda suke jahili jahili shi ke ce Allah ya ce Allah bai ce ba to yanzu mai kwansu su samu sadiya su yanka yahudu tuba babu su da tsaurin kai irin na bani isra'il ya so kuma suke ta tambaya suke ta tambaya suke ta tambaya wannan tambayar sai da take su zuwa ga shan wahalar gaske shine Allah ya kama wannan labarin Allah madaukakin sarki sai ya ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوال بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون kalu suka ce to mun yarda yanzu mun ji ka ce Allah ne ya ce mun yarda amma abin da muke so da kai udu lana rabbak ka roka mana ubangijinka da yau kace ubangiji na ma ubangijinsa yubayyin lana ya bayyana mana mahiya wata irin saniya wata saniya ce zamu yanka to da Allah ku da aka ce ku je ku yanka saniya ku kama saniya mana kawai ku yanka amma saboda yanda bani Isra'ila suke sai suka zo suke tambaya ɗaya bayan ɗaya suka zaba kansu matsala suka ce sai ya tambayi ubangijinsa ya bayyana mana mahiya wata saniya kala sai ya ce musu innahu shi ubangiji ta'ala ya kula yana cewa innaha ita saniya innaha bakarta ita wannan saniyar da za ku kama ku yanka sannan a lokacin za ku gane bakin zaren waye kace wannan mamaci la faridun ba tsohuwar saniya ba wala bikirun ba kuma yalkar sana'ar matashiya ba ku diba saniya wanda awanin bai da zalik ta daidaita tsakanin tsohuwar saniya da karama da karsana kenan ku samu mai aihuwa daya zuwa biyu kaga ba za a ce tsohuwa bace ba kuma ba za a ce yar karama bace ba yanzu a wannan lokacin da ya gaya musu haka sai ya ce fa fa'alu abinda nake so da ku ku je ku aiwatar da ma'atu umaruna abinda aka muku umarni kawai kada ku tsaya kuna wasu tambaya yaso kuma suna ta to kuma ba tsohuwa ba ba matashiya ba to kuma hallau wata irin kala ai shanu iri-iri ne akwai sha akwai baka akwai hwara-hwara akwai da sauransu ne yanzu shi kenan halin su suka tattara suka ce kai mu goma mu tambaye shi ya suka zo suka ce a nai musa mi قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين saka bani isra'il cinnan sun dawo gurin annabi musa alaihi salam su dai waɗanda suke neman su gano waye kisa kai waye ta'addanci qalu suka ce ud'u lana rabbak yanzu dai muna gaya maka cewa ka ƙara roƙon ubangijin nan naka dai yubayyin lana ma launaha mun ji sariya ba tsohuwa ba ba matashiya ba to amma ba hudu wata iri ba gaya ma ubangijin naka ya gaya mana wani irin launi ce wata kular ce annai musa kala ya ce musu innahu shi ubangiji ta'ala ya ƙul yana cewa innaha bakaratun ita dai wata saniya ce wadda safara'un masara tabbi da ka taba ganin masara saniya kaga saniya mafi wahalar samu dai a ce masara saniya akwai ko babu akwai akwai ta akwai amma tana da wahalar gaske me yasa aka ce su ne masara saboda tsigiri da su saboda yawan tambaye tambaye tunda sun takulo to bar a ƙara zurma su shi yasa in kana son kanka lahiya da an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce kau ka sha kanka lahiya ka bi wallahi inda ka tsaya kana wani inda inda ka samu matsala da zaran an ce Allah ya ce to kar ka tsaya kana wani bincike manzon Allah ya ce in dai hadisi ya inganta to kar ka tsaya kana wani waye waye kawai ka bi da zaran ka tsaya kana sa in sa kana wani bincike kana wani tambaya kana wani inda-inda to daga nan ka samu matsala yanzu me ya faru sai ya ce musu innahu yaqulu innaha baqaratun safara ubangiji ta nace wannan sani za ku yanka wata irin masarar saniya ce me yake ta da farashi john john ko ko john john da da english wa yellow yellow to yellow saniya yala ya fi kusa ba da hausa wani yaran na masu jan kunne ya akwai matsala ta ku nemi yalan sariya masara wanda ita yadda ce kuma faƙin launaha launinta cike yake ba ta da wani alaƙar wani gashi wanda ba yalo ba masarar ma masara ce sak kaga mafi wahala kenan sai ya ce musu amma tasirun nazirin wata irin saniya ce wanda idan mutum ya kalle ta tana burge shi ko kai kaga yalan saniya ai zaka tsaya kai kallo sosai ko balle a ce yalo ce sak babu wani gashi a jikinta sai masara yanzu sai ya ci gaba da cewa mai sai kuma suna ta to shikenan yanzu in mun samu saniya ba tsohuwa ba ba matashiya ba kuma yalo mai kyau wanda idan an ganta tana burgewa yanzu ba ai akwai saura ai shanu yalan ma kala-kala ne mu koma mu ce ya tambayi ubangiji shi zai kara gaya mana sai suka dawo gurin annabi Musa suka ce me قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا Mm.
وإنا إن شاء الله لمهتدون qalu suka zo suka ce ya annabi ya Musa ud'u lana rabbak ka kara roƙon ubangijin naka ne kare ne ka tambayi ubangijin nan naka ne yubayyin lana ya kara bayyana mana dai mahiya wata irin saniya ce an ce ba tsohuwa ba ba karsara ba kuma yalo ce saboda haka innal baqara tashabaha alaina shanu irin wa'annan ma suna da kamanni da juna da yawa a gurinmu wa inna insha Allah la mutadun a nan gurin Allah ya taimake suka ce insha Allah ce amma in Allah ya so sai mun gano ta shine a wani hadisi wanda Allah wala bisaji aka ce in ba dan sun ce insha Allah ba da har tashin alƙiyama ba sai ya gano ta ba su ba za su haƙura ba sai su yanka saniya haka za su rika tambaya kuma ana ce musu mai kama kaza mai kama kaza halar kiyama ta shi kuma ga suna cikin matsala suna cikin kunci suna bukatar sauta daga cikin wannan damuwa yanzu da suka ce insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya hore musu annabi Musa alaihi salam sai ya ba su amsa qala yace قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق مم.
فذبحوها وما كانوا يفعلون ubangiji ta'ala ya ce ƙala innahu ya ƙuli innaha baƙaratun lallai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya muku cewa ita dai saniya ce wanda idan ka ganta la zalulun ba saniya ce wanda take da alamar wani ƙasƙanci da wahala da aikin wahala ba ba ta daga cikin sharin da tasirul arda ake wahala da su a ban ƙasa wata saniya ce tasirul arda irin saniya da ake ɗorawa a garma a yi noman sharu da ita kaga wannan da kaganta za ga akwai wani tabo a jikinta a wuya ko a baya na wannan wahalar da take sha sannan kuma wala tusqil has ba saniya ce wanda ake jan ruwa da ita ba dan a shayar da shuka domin akwai guraren da suke yin lambu kuma ruwan yana nesa sai an jayo da shanu sannan a shayar da shukar da aka yi dan ai noma a haka nan to ita wannan saniya ba irin wannan saniyar da take irin wannan aikin bane ba a dora mata amalanke ba a noman shanu da ita sannan kuma duk wani aikin wahala ba a yi musallamatun saniya ce wanda ta kubuta da dukkan wani irin aibu da zaka gani a jikin saniya ba ta da shi lashe tafiya babu wata kawa babu wata alama ta wahala babu wani alama na kaskanci babu kuma wata saniya da take da kamanni irin nata an ce a wani lokacin da suka yi nazari sai su ga akwai wata saniya kwara daya a gurin wata dattijuwa wanda take da ɗa ko ɗiya maraya to a nan ba akwai kisosi da dama wanda malamai suke cewa wannan marayan mai saniyar an cinye haƙƙin duke da uban shi ya bar mishi sai wannan saniyar ɗaya da ta rage dalili da wannan ne Allah ya ɗora musu bala'i da allobar da suka sha wahalar da sai wannan saniyar za su yi amfani da ita don Allah maɗaukakin sarki ya arzata wannan mai saniyar da duke da take hannunsu rasu malamai suna cewa cin dukiyar maraya yana daga cikin abin da ke ka alloba ga al'umma gabaki da su talauce ko su ga cikin hali na alloba da wasu masifa daban Allah ya kare mu malamai sun ka kisa diya wanda ba za mu tsaya mu ka wayannan kisosun ba ala ayi halin dai saniya ce wanda daya daya ce a lokacin ana bayyana wannan suka gano wata saniya ce qalu ya suka ce al'ana jita bil haq ha ba yanzu ne ka zo da gaskiya wai annabin Allah da suke gayawa sai yanzu ne zo da gaskiya me za ka ɗauka a nan gurin duk mutumin da ba a kan gaskiya yake ba kuma ba gaskiya yake so ba shi ba abin da yake da gaskiya sai abin da ya dace da sarar shi duk wani wa'azi da za a yi ba gaskiya aka faɗi ba amma da ya ji an samu wani makiyin shi an faɗi ya ce haba kaji ba da yaba saurin gaskiya daman kira yana jin haushin gwamnati ya ji wani malami ya zo ya kaci kata da gwamnati ya haba kaji malami allah kiyaye ka kaki saboda mai an zazzage wani kawai yanzu da aka zo da gaskiya amma idan an taɓa shi ma sai ga ya gama fuska sai ya fara gengedi ha wani malami bai yi wasi ba ka gani saboda wannan aƙida ce ta yahudawa mutum ya zama baya gane an faɗi gaskiya sai an taɓa wani abin da ya masa daɗi sai an susa masa inda yake mai ƙaiƙai abin da yake ba shi ya gyara ba to wannan kawai ba gaskiya ba ne an faɗi ne kadima duk abin da annabi musa alaihi salam ya musu wai suka ce al'ana ji ita bilhaq yanzu ne ka zo da gaskiya can da ya ce su nemi sadiya ba gaskiya ba ne can da ya ce saniyar yalo ce ba gaskiya ba ne can da ya ce ba tsohuwa ba matashi duk gaskiya ce fada amma yanzu da suka gano sun fita daga cikin duhun da suke ciki kalul adaji ta bilha suka ce ai yanzu ne ka zo da gaskiya wallahi wannan aƙida ce ta yahudanci ka zama kai baka tabbatar da gaskiya sai abin da ya maka daɗin ranka yasa kace ganin aƙida ɗan demokaradiyya kenan bangaren fartun da kake kowace kwama ta la'ake suka ce daidai ne daidai ne da mu da saiwa ne kowace tsiyahoyi haka kuma shi ma dan adawan da yake da aqida ɗaya ce duk abin da aka yi na daidai ma ba daidai bane ta kai su rabu da su wannan ai bula ne mu mun gane he samu dan shari'a yayi zanko ya dora duka wannan aqida ce wanda bai kamata a same ta a cikin musulmi ba musulmi ya zama to yana riko da gaskiya ko mun dacin ta inda malaba haushi kuma komai yadda ta sa a masaraka ko shedan ne ya faɗi kace gaskiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya bar abin hore da tsaron zakatul fitr ba yana tsaro kawai yaga wani mutum ya zo ya fara kwasa yana cikawa a cikin bahunsa sai ya damke shi yace to yau ka shiga uku na kama ka sai na kai ka gurin manzo Allah ta da Allah karfa mu asiri ni iyali gare ni na buga gabar da yamma na rasa abinci shi sa na zo dan saci wannan da yake ne dukiya ce ta Allah in kai wa iyali na su ci ko ba wata daga cikin wannan matsala rufa mu da asiri ce to je ka shi kenan amma daga yau gari na wayewa an baya manzala labarin abin da ya faru abin hurar da ya zo sai manzala ke cimshi ma fa'ala a sirrika bariha wai mutumin da ka kama je bai fara tsakaninka da shi alaihi salatu wasallam ba shi labarin ce wallahi ya rasulullah na damko shi na ce yana kashi wajenka sai ya ta mun magiya ya gama ni da Allah ya ce wallahi iyali gare shi ya rasa abinci shi yasa ya zo dan yi satar nan dan ya kai musu da samu abin za su yace ai shi kawai gaskiya a rufa mishi asiri kala kashi ya rantsa yace ba zai dabe yace ƙarya ce ke sai ya dawo dawowa zai lokacin da mazala bai ce abu hurairu waye ba ya ce da na jima mazala ce zai dawo na san zai da yana zo na laɓe kuma gobe na laɓe kawai sai gashi ya zo kuma yana ta kwasa yana ta kwasa a shi a cikin shaidanu ba akwai barayi barawo ne amma na cikin shaidanu na ga kewa maji ka ajiye kudin ka zo a sace kakka ce mata ka sace ka ce dole ita sace a tana an samu wani barawo na baka azka gidanka ba karatun alkurani hewa kiwaki wani barawo ne shi ɗai ya zo kawai ya ɗauki yanzu shi kenan da ya zo yana kwasa sai zo da ke to kuma yau duban ka ta cika wasu na kai ka yace da Allah na famu na asiri daga yau dai na gaya ma matsalar nan ta je ita ce ya yi ta maki a shi ko abin wani akwai tausayi sai to shi kenan je ka yana zuwa gurin manzala sai ce me ya faru tsakaninka da bai mutumin nan ka ai da na ce maka zai ce wallahi ya dawo ya rasu ai da kace ma zai dawo sai zai dawo ce zai ya faru ce ya gama ni da Allah ya muni magiya ce bai ƙara dawowa ce ƙarya yake zai dawo alaihi salatu wassalam abu wurai da talo gobe sai na sake lafiya na san kawai zai zo annabi ya ce zai zo ai kamar ya zo ne ma zai zo ya zo Allah ya ci gaba da kwasa a da uku da da kashi da mai to hayo ka ya ta kare ba wani magiya kuma ya ba magiya yau sai na kika shi ma da ga magiya ba ta ce to za abin da za a yi zan baka wata fa'ida har kun san fa'ida ko kin malamin tsubi ya ce akwai wata fa'ida to soke dan mai gidansu yake haka shi dan ba da gaja ta kuwa ta fa'ida zo mai gidansu ya ce zai bi abin kuna da wata fa'ida wata fa'ida ce ce akwai wata addu'a zan baka duk lokacin da ka ajiye abu yanki karanta ta ba wanda ya sai kusanta abin aljini ko dan adam ya ce wata addu'a ce ce kasan atul kursi ya ce kware ku ya karanta mashi ta ashe shi ma ya iya karatu ya iya eh da ya zire ayatul kursi yace to duk abin da ka aje idan ka karanta wannan ba abin da zai taba wannan abu ko aljani ko mutum amma da hamura sai shi ko saboda ganin cewa ya amfanar da shi da wannan nau'i na sani na alkur'ani kawai sai ya bar shi saboda kwadan ilimi a gun abu hurera da ya bar shi gari da ya waye sai manzo Allah ya ga abu hurera sai dariya ce me faru kuma je yace ai mutum ya dawo wallahi amma dai yace ba maganar magiya amma sai bani wata fa'ida yace ga wata addu'a duk abin da na ajje idan na karanta ta ba abin da zai kusanci abin aljini ko mutum yace wata addu'a ce yace ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwa yace gaskiya ya faɗi maka amma shi makareci ne abin da ya faɗa mi gaskiya ne amma shi waye makareci ne ce wai ko ka san waye ba yace ban san yace shedan ne kaga kasancewar shi yana shedan manzon Allah me yayi tabbatarwa da ya gaskiya ce kuma abin wani da ba ya annabi gaskiya ce haka ake son musulmi in dai an faɗa gaskiya ko shi da zai faɗi kai riko da ita daman taka ce mazalar sun sai yake cewa ita gaskiya ko hikima zalatul mu'min ne kamar wata dabba ce taka da tabbace ni da ganta sai ka ce he ka tsaya ka ta ga ma daga ina take za ka kama kai ka hanki gida ko sallar ka ta fada ce kawai sai ka kana tafiya sai ganta sai ka ce sai sallar ta yi bayani ya kai ta fada a nan za ka kama ta ne kawai ka sa aljihunka to haka ake son dukkan musulmi mai imani da kaji gaskiya kai rubuta ita kaga take ku rubuta shi wani ne yahudi wani ha wani akida ce ta yahudawa to naka suka ce al'ada ce ta bilha yanzu ne ka zo da gaskiya fa zabahuha sai suka yanka wannan saniya wa ma kadu yafa'alun amma sauran kiris ba su kusanci sa iya yankawa ba malamai suka ce me yasa Allah ce da ku sun kasance ka ba za su iya ba sun kasa iyawa saboda yawan tambaya da suke yi ana kirkiro musu kala kaza kala kaza da lokacin da aka ce su yanka saniya sun yanka da sun huta tambayoyin su ya kawo musu matsala suka ɗauki lokaci ba su iya samun wata irin saniya ba ce ba a wata magana ta biyu aka ce mai yasa suka kusan kasa yanka saniyar duk wannan tambayoyin da suke kowa ɗanɗar yake kal aje a tona asirin wanda ya yi ɗan cikinsu ne shi sa aka ɗauki lokaci sun sa ne musa da ya ce ku yi kaza da sun yi gaskiya za ta fito to amma bai matsalar kowa baya so a ce dan garin su ne ya aikata ko dan kabilar su ne ayi to dan asiri shi yasa ake take wayo idan za a samu abul guda abin sai dai kuma abin baya burguduwa tunda ya je fadar Allah ya je hannun manzon Allah Musa alaihi salatu wasalam abin da zaka dauka a cikin wannan ayoyi na alqur'ani mai girma matakin farko shine kalmar da annabi Musa alaihi salatu yake cewa a'udhu billahi an akuna minal jahilin karka suke ka faɗa abin da baka sani ba a cikin shari'a wallahi ka ɗauki magana ka dangana ta zuwa ga Allah Allah bai ce ba ba ƙaramin bala'i ba ne abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anu aka zo aka tambaye shi hukunci akan wata aya ya ce ban sani ba a ce ah kai halifan manzan Allah na farko ce ban sani ba ban sani ba ya ce wata irin a ƙarƙashin wata sama zan zauna a bayan wata ƙasa zan zauna idan na faɗa abin na dangana shi ga Allah Allah bai ce shi ba sai na abubakar yake jin tsoron ya ba da fatawa a kan abin da ba sani ba imam malik wani ya tafiya mai nisa ya zo mai fatawa a kan wani abin ya ce ba sani ba ya ce kai in koma garinmu da ne tsawon tafiya wajen wata nawa in ce malik ya ce bai saman fatawar ba ya ce duk wanda fi gama da shi kafin gaje garin kuma ka ce dawa malik fatawa ya ce bai sani ba ba laifi ba ne in baka san abu ka ce baka sani ba kanka ce dole sai ka faɗa eh kuka ce to wannan ma yana da kyau kuma halawancan shi ma yana da kyau a'a in baka sani ba kawai baka sani ba Allah madaukakin sarki ya zano waɗansu abubuwa na laifi a cikin alkur'ani daga cikinsu akwai shirka ga Allah akwai kisan kai kisan kai ba daga cikin abin da Allah ya haramta amma sai ya gama da magana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu da ka zo ka faɗi wata magana ka dangana ta zuwa ga Allah baka san haka take a wajen Allah ba daidai yake da shirka daidai yake da kisan kai daidai yake da ta'addanci da dukkan irin ta'addanci da ka sani to da ya kamata ɗalibin ilimi ya zamanto da abin da zai faɗa ko a matsayin ka na musulmi dan yanzu musulunci ya zamanto kowa kutsawa ki idan ana magana akan likitanci he doctor he likita zai bada amsa idan ana magana akan abin da ya shafi injiniya ce sai injiniya amma da an zo magana musulunci kowa mafici ne eh kowa yana so ya bada fatawa daga yan fulafulai suna bada fatawa akan abin da shafi musulunci mawaka mutum yana can zaune zai ce duk da ma mu jahilai ne kuma sai ga ya bada fatawa wai ya tsawo shi jahili ne amma ai kaza kaza to wannan bala'i ne a cikin al'umma a rika bada fatawa akan abin da shayi musulunci ba tare da an sani ba duk abin da baka sani baka ce baka sani ba kake rika faɗi ko da kana malami an tambaye ka in baka sani baka ce baka sani ba Allahu a'lam nisbul ilm annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaje an tambaye shi bai sani ba ta ake ba sani ba da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya gane da mu kenan a cikin wani aya ko wani karantarwar mutum ya faɗa abin da bai sani ba yana daga cikin jahilci mafi tsananin jahilci sannan abu na biyu lokacin da suka tambaya annabi Musa akan wannan hukunci umarnin da ya ba su inna la ya'murukum an tadhbahu baqara inda sun je sun aiwata da sun zauna lafiya amma yanzu kuma suke tambaya suke tambaya kamar za ga mutum ya je ya zo da ya tafka ɓannan shi lokacin zai ɓannan bai tambaya ba amma ya yi ta kuma ya zo san malami ya yi ta bai fitawa ka ba shi amsa halawa kewa ce a'a malam baka gane ba eh kaza kaza ka shi dai sauke ka halatta musamman wajen saki lokacin za a ɗaura aurenka dangin uwa dangin uba amine duk sai ka tara mutane suka je suka taro suka ɗaura aure su da yawa sai ka zo cikin daki kai kaɗai ka mata saki uku a lokaci guda a yi sa'a kun bayan sakin tsananin soyayya ta kama ka kuma ta kama ta sai ka je gurin malamin gargajiya sai ya ce maka ina haramun abadan malamin gargajiya ya ce maka ai ta saku saki uku ya shike da kuma sai ta aure wani kai kuma kana tsoron in ta aure wani ba ta fito ba sai ka je kuma kana da malamin sunna kana wallahi malam rai da ya baci yau ka taba kalmar ta saki ba ta shakali ne wannan magana abu samu wannan matsalar ya kamata kafin kai sakin je ka tambayi malamai amma ka zo ka saki haka kawai kuma ka zo ka rika cewa ai ranka ne ya baci shi yasa kai sakin so yake ka ce mai sakin bai yi ba ya ce maka al'adar yi tsaye ha yanzu wata malami to Allah da ya garar da mu ya daga cikin abin da aya take karantar da mu shine bani isra'ila mutane wanda sun gaji ta'addanci duk wani kisan kai asalin shi bani isra'ila ne san dukiya asalin shi bani isra'ila ne na daga cikin darasin da ke cikin wannan aya an ce mutumin da zai gaji wannan bawan Allah da ya ga ya dade shi dan ya bashi shawarar ya kashe shi dan ya ci gadan idan mutum ya kashe mutum ko shi yake cin gadan shi yana da gado abu sunce bai da gado yayi bi babu kenan ya rasa nashin da ya kashe kuma Allah ya rasa gado kenan gaugawa ba ta kawo ka zaman to mai arziki kadin lissai kai kalkil in nayi kaza nayi kaza kawai shi kenan na haye kaga wanda sun yi kalkil din amma ba su haye ba tunda ya bayyana a lokacin da mamacin ya tashi ya bayyana cewa wane ya kashe ne ko su wane ne to lokacin kashe su aka kuma ba su dukiyar ba kaga sun kashe sun sarwatar da rayuwar wancan shari'a tana jira sonan Allah ga dukiyar suke so ba samu ba ga ta su rayuwa sun yi asararta to duk abin da Allah bai baka bar karkace sai ka mallake shi arzikin nan rababbe ne duk abin da gani ka samu a duniya shi ne daga cikin abin da Allah ya tsara za ka samu ba yadda za ka kutsa ka samu wani abin da Allah bai kaddara ma za ka samu ba idan kai ka samu abu ma kona ta hanyar haramun ne wallahi da ka haƙura a halal zai zo maka malamai suka ce ƙofofin halal a cikin ɗari sai ka tsallake ƙofa saba'in da biyar kafin ka samu ashirin da biyar na haram a cikin rayuwarka gaba ɗaya a cikin neman da za ka yi amma sai mutane ka ga ido rihe so suke ko ta halin kaka dai bulus kawai a samu gaugawa wani ya yi kaza nima sai na yi wani ya gina gida nima sai na gina gida wani ya sayi mota sai na wani ya kara aure nima kan bandi sai na kara wanda shi ke kamucin haram wallahi wannan abin da ka ci na haram inda ka haƙura a hanyar halak zai zo maka amma sai ka ga kawai ina tun daga ta wani ma neman haramki yake da gudu inda take da gudu ake munta wani ya ce ka neman halak da wuya yake ashe wani barawo yana sai ce kai dala dala ka san haramkin an ce maka sauki gare ta haramkin sauki gare ta a lokacin da mutane suke barci barawo yana bi yana yawo kuma lokacin zai dira gidan bai sani waye zai tarra makamin shi da na wanda ya tarra bai san wanda yake a ga haram ma ba sauki gare to dukkan ba sai barawo ba a kowace hanya wallahi haram tana da wahala amma dai shaidan ke zayyana mana muga kawai ta yi sauki idan ma'aikata ce aka baka jagorancin al'umma kake sata da ka fara sata baka da nutsuwa kana tsoron aiko hasiya inda baka zuwa gurin malamin tsubu yanzu yake kana zuwa saboda gaje kace kai akwai matsala fa kuma akwai matsala ka je gurin malamin tsubu abinda ka sato ka raba ka baje ce je ka ba a komi kuma wallahi zai dan kai ya karewa take zalunci da kai Allah yana wa azalimi talala ne kuma sai ya kama shi inda ma ce haƙƙi mutum ɗaya ne haƙƙi ne na al'umma ka ci a ƙyale kama asirin bai tonu ba a nan duniya ranar tashin kiyama duk wanda yake da haƙƙi a cikin wannan dukiyar musamman dukiyar gwamnati ce duk ɗan ƙasa na da haƙƙi don Allah ‘yan Nijar su taru sai suna da haƙƙi a kanka aika shiga uku wani ya fito daga gegime ko angurci wani ya fito daga tera wani ya fito daga ina ne matan wajen hanyar libya kowa ya taso tuntunin da kowa ce da haƙƙi a kanka aika shiga uku kana musulmi to ya kamata mu kiyaye wannan ke nuna kenan gaugawa ta neman arziki ba ta bai mutum arziki za ka yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya baka da ma sauran darasin da ke cikin wannan aya muna roƙon ubangiji ta Allah ya garar da mu sai mu je ga malam
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها نعم.
والله مخرج ما كنتم تكتمون ubangiji ta Allah yake ta wai zakataltu nafsan ka tuna lokacin da suka kashe rai kisan gilla faddaratu fiha amma suke yawo da gawar yan wannan garin su ɗauka su kai kofar wancan garin su aje su ma sai su ɓoye in duhu ya shiga sai su kai kofar wancan garin saboda kowa baya so a tuhuma shi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ubangiji ta'ala shine mai bayyana abinda kuka ɓoye a tsakaninku domin su wanda suka yi kisan sun san kansu amma sun ki fitowa ce su suka yi kuma kowa yana gudun laifin ya zamanto a kan shi ne a ce sai an biya diya saboda haka Allah maɗaukakin sarki shine mai bayyana abin da kuka ɓoye na kisan gilla da aka yi ta hanyar abin da annabin Allah ya umarci ku da shi ne yanka saniya a lokacin da suka samo saniyar an ce wajen samun saniyar an sha wahala saboda an samu saniyar mai saniya ta ce ba ta saidawa saniya ce ta marayu za su ba da shanu biyu ta ce zancen ba na haka ba ne aka ce a je a auna nauyin saniyar da nauyin da zinariya saniya kilo nawa za ta yi akalla aka ce kilo adadin kilon nauyin saniya kilon adadin zinariya ne ya ka gani kaga tattara wani kuɗa ai kowa sai ya ji a jikin shi to duk da ku abin akan yan gari ne yake gaba ɗaya kiran dole kowa sai ya kawo an ce a wata ruwaya wanda Allahu alim sahati ha a ƙarshe ne har sai da aka je gurin Annabi Musa alaihi salam akan me saniya sai da ce bai sai da Annabi Musa ce to ka sai da musu bai yace a ni nake da hakkin saniya ta ba kai ya Musa kai annabin Allah ne yace gaskiyar ka shine adalci to ya kake so yace ku lallabe shi da abin yace so yake idan ka hede saniyar a dinke fatar a cika da zinariya a kudin ai ba kaɗan ba ne ko kuma dole ne in suna son rayuwa saboda yanzu idan aka ce ga wani mutum ɗaya ya mutu ana zargin waɗansu da kashe shi ko da sun kai mutum dubu ya za a yi da su in yi tabbata za a kashe su ne ko kenan dole su faso kansu ko nawa ne wannan saniyar an ce sai da aka cika cikin fatata da dukiya na zinariya a wani waya an zo da waɗansu abubuwa daban-daban wanda babu lokaci wanda za mu kasu ana ayi halin dai Allah madaukakin sarki yace bayan sun yanka sadiyar alai Musa fa kulna yace sai muka ce musu idribuhu bi ba'dha fa qulna idribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun Ubangiji ta'ala yace ta harshen annabi Musa alaihi salam ku bugi wannan mamacin da wani bangare da sadiyar da aka yanka nan malamai sun yi sabani wasu sun ce wutsiyarta wutsiyar sadiya aka ɗauka aka bugi mamacin sai ya tashi ya zauna ce fula ware ne ya kashe ni ko da ware da ware sun suka kashe ni kuma ya koma ya mutu su kuma aka kama su aka yi ni su ma aka aika su lahira saboda hukunci a nan shari'ar Allah duk wanda ya kashe a kashe shi ne duk wanda ya kashe rayuwar shi ba ta da amfani a duniya a aika shi lahira kaga ashe inda ana haka da kowa zai ji tsoron ya kashe wani dan ya kashe wani kana tsoron kai ma kashe ka zai wasu malamai suka ce kashin allanka hada na wannan saniyar da ya ce su bigi mamacin da ita ana bugun shi sai ya tashi ya zauna ya ce ai wada ne ya kashe ni saboda kaza saboda kaza saboda ya ci dukiyata ya koma ya mutu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rayar da wannan macaccen ta hanyar bugun shi da wani abu da ya zo a bisa harshen manzan da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam kazalika yullahu mota haka Allah zai raya macacce ranar tashin alkiyama mutum ya tashi yayi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da a kashe kishan gilla a ranar alkiyama zai ya ci kwalar wanda ya kashe ce ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni me yasa ya kashe ni haka Allah yake raya matacce kamar yadda ya raya wannan ya tashi ya biya ni Allah ya ce wa bani Isra'il wa yurikum ayati Allah yayi wannan dan ya gwada muku ayoyinsa ne a fili la'allakum taqilun ko za ku ko za ku hankalta daga wannan ku daina yin ta'addanci amma Allah madaukakin sarki yace ba su fasa ba sun makasar kulubu ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة na'am وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ubangiji ta'ala ce sun makasar ƙulubukun ya ku bani isra'il bayan abin da ya faru kinnan ya wuce sai zuciyarku ta ƙeƙashe ba ku fahimtar allah ba ku sauraron magana allah ba ku tausayi min ba da zarika bayan abin da ya faru fahiyya kal hijara Du- zuciyarku ta zama to tamkar dutse kaga allah yake kwatanta zuciyar mutum da wanda baya da imani taurinta kamar taurin dutse ne au ashaddu kaswa ko kuma zuciyar ta kuma dutse tauri wa inna min al-hijarati domin kana iya samu wadansu daga cikin duwal watsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar akwai wanda za a ga daga cikin shi ya kece wata korama ta ruwa tana gudu yayi haka ne dan jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ruwan da ke cikin shi kai ya boye shi ya sake shi ko bayan Allah sai ya amfani da shi dan adam ko yana iya samun dukiya ya danne ya boye shi kadai daga shi sai mi kura daga ke sai ya yanki ya mutu kuma ya bar dukiyar ya koma zuwa ga Allah Allah ya bincike shi wa inna wa inna minha Allah ya ce domin daga cikin duwatsu lama ya shaqqaqu akwai wanda za ga dutsen da kashi ya tsage shi kadai ya tsage fa yakarju minhu ma sai ga ruwa ya bubbugo daga cikin wannan tsagar duk wanda suke tafiya a cikin kasashen duniya wanda suke da ni'ima za ga irin waɗannan duwatsun da za ga an ce kawai ga wani dutse ya tsage kuma ruwa yana nan yana ta zubowa mutane suna amfanuwa da shi wa inna minha haka kuma daga cikin duwatsu akwai wani dutsen da yana kan dan shi dutse lama ya abidu min kashe tilla sai ga ya fado da kashi ya gangaro da wanda yake ce ya fito da korama da wanda yake tsage ya ruwa ya fito ko da bai yi gudu ba kaman wancan na baya kaman korama da wanda yake gangarowa daga kan dan shi duk wannan suna yi ne min kashe tilla saboda jin tsoron Allah amma dan adam sai ga kai kana nan zuciyarka kimir ba abin da yake canza ta ayi wa'azi ayi wa'azi ka ji shiru zuciyarka ba ta canza ba karo ta ji mai wazi duce malakanka ake ji bushiyar zuciya take kai gaga mutum ya je yana sata a cikin makabarta an ji abin ne gawa kai ka zo ka ɗauke motar mutane ka tafiyar ka shawar zuciya ke sawa ana meka mutum rami kai ka sa hannu ka janye salular shi akwai wani kwanaki da aka mashi sata shi ma a marko yake ba gurin aje gawa nan yake sata wallahi ana kasar kuma shi sata shi kawai a nan yake a nan yake sata kudi a nan yake sata salula kuma ga shi da kage shi da sunfa ta musulmi da jallabiya da komi da shi ake kabar sallah ayi sallah gawa amma ana sallah gawa yana sata kuna kai ka wajen wankan gawa yana ganin yanzu zai sata muku sallah dan Allah idan an ce zuciyar wannan mutum ita ma ta mu dutse tauri zaka yi mamaki ne ya kamata mutum ko da zuciyar shi ba ta saruda in an je makabarta ta saruda ga mutum dan uwanka baka fi shi wayo ba baka fi shi ilimi ba baka ko komai baka fi shi ba amma an zo sai a cikin kasa bai sai ya ce a ba abin da shi kai a lokacin da zaka yi sata to ashe ba bani Isra'ila kadai ba hatta mu a yanzu muna cikin wa'inda da dama daga cikin zuciyar ta bushe kai ka ce dutsi ne awashin da kasuwa ko ta hu dutsi ma bushewa dan ga irin abin da yake faruwa ga duwatsu saboda jin tsoron Allah wani yake tsagewa ya fito da korama wani yake tsagiya ruwa ya rika bullawa wani yake faduwa da kan dan uwanshi dukkan jin tsoron Allah Allah ya ce wa Allahu bi gafilin amma ta'malun sai dai ku sani cewa shi fa Allah baya mantuwa dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani kuma Allah yana sane kuma yana ganin ku kuma ya sanya masu hisabi akai a nan duniya suna yin kana yin abu suna rubuta ma yalfuzu min qawli illa
ما ladayhi raqibun atid يلفظ من قول إلا لديه رقيب ba abin da da za ka yi furici a duniya face akwai mala'iku suna tare da kai wanda za su rubuta kun manyan marubuta da ba sa gajiya ba wani dan big bane aka wani balle a ce ruwan biran ya kare ba su rubuta ba kiraman katibin kiraman marubuta ne.
katibin ubangiji ta'ala ya nuna mana darajarsu masu daraja ne manyan marubuta da sakatarori ne wanda ba su da nawa a cikin rubutun za su rubuta cikin aikin da kuke aikatawa kuma ya alamu na mata fa'alu duk abin da kuke sun sani a cikin duhu in kai sun sani za su rubuta a cikin haske in kai sun sani a cikin daji kai sun sani a ɓoye kai sun duk inda kake kana tare da su duk lokacin da za ka saba ma Allah ka sani wallahi suna tare da kai a ya kamata ka ji kunyar su ma in baka ji kunyar Allah ba ka ji kunyar mala'ikun da aka haɗa ka tare da su ba dare ba rana ba sa ci ba sa sha ba sa barci suna tare da kai don su rubuto kawai abin da ka aikata a duniya su aikin su kai rafar ke rayuwarka kawai ya kamata ka san da su a cikin duk inda kake ka ji tsoron Allah ka ji kunyar aikata abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki yace ya alwanu matfalu na'am sai Allah yace fa tadma'una fa tadma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun yanzu Allah da ya kai wannan labarin akan bani Isra'il da yadda kuma zukatan suke da irin taurin gaske Allah sun fata zukatan bani Isra'il kai ka ce dutse ne ko sun fi dutse tauri Allah ce fatan da ma'una ayyuna lakum kuma ku yanzu mu'minai kuna kwaɗayin waɗannan mutanen irin waɗannan mutanen su yi imani da ku wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah an samu waɗansu jama'a daga cikin su suna jin zancen Allah sun karanta a taura da Linjila sun san duk abin da ke cikin ta suma yuharrifunahu kuma amma sai su juyar da wannan hukuncin da ke ciki na shari'ar Allah in ba da ma'aƙaluhu bayan kuma sun fahimci gaskiyar shi wa mu alamun alhali suna sane wannan ke nuna kenan cewa yahudawa abinda suke a tsarinsu na duniya suna yin shi ne akan ilimi wanda ya ba su cin nasara wallahi ko mu idan ba mu tashi mun yi ilimi ba ba mu yi aiki da ilimi ba ba yadda za a yi mutu nasara a kansu kullum sai mu kasance cikin kaskanci da wahala kuma koma wajen Allah ba mu da hujja Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh